سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره وامتداد العظيم barkanmu da sake dawowa zama na biyu cikin wannan karatu wanda maimakon a ce shine zama na uku to shine zai zama na biyu saboda wancan satin mun samu rashin zama yau muna daidai da hudu ga watan safar hijirar shugaba sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da shida za mu ci gaba da kamar yadda nake gaya mana kullum bita cikin wannan littafi na ijiya na abu aliyu maliki Allah ya kara masa yarda satin da ya gabata mun gama da shimfidar wannan littafi ma'anar shimfidarsa shine kamar introduction gabatarwa da take cikin wannan littafi kamar da dalilin da ya sa ya littafin don amfanin kananan yara da makamantansu da ambatan sunan littafin da kuma daga ina ya rayo wannan littafi ya ambata mana cewa littafin yana da babi guda goma sha ɗaya a karatunmu na satin da ya wuce yau za mu tashi kan babi na farko wanda ya bashi suna albabul awwal fi taharati albabul awwal fi tahara babi na farko wanda zai magana akan tahara idan an ce tahara shine ma'anar sarki ko sarki na jiki ko sarki na tufafi ko ku tsarki na gurin ibada ko ku tsarki na abin da in ya taba ka sai ka wanke wannan babun za abin da zai tattauna mana kenan ya gaya mana menene hukuncin shari'a cikin abin da ya shafi tsarki sai malam yake cewa qala Allah ta'ala dama haka aka san malaman kirki mafi yawa akan jingina hukunci ga faɗin Allah maɗaukakin sarki ko faɗar shugaba sallallahu alaihi wa sallam to tun za a yi magana akan sarki da me ake tsarkake jiki sai aka ce da ruwa ake tsarkake jiki sai to gashi Allah maɗaukakin sarki yana cewa da mu wa anzalna minas samara'i ma'an tahura wato wannan aya ta zo cikin furqan aya ta arba'in da takwas ne nake zato wanda Allah ta'ala ke gaya mana hikimomi da kudura irin tasa Allah ta'ala da yake gaya mana cewa shi ne wanda ya saukar da girgije wanda shi girgijen nan yana tafiya ne inda Allah madaukakin sarki wato ya so to idan girgizan ya tafi wa anzalna minas sama'i ma'an tahura sai mu saukar da ruwa daga sama amma ruwan wani iri tahuran minas sama'i daga sama ma'an tahura ruwan da yake mai cikakken sarki wato kamar nan yana gaya mana akwai ruwa mai tsarki akwai ruwa mai cikakken tsarki to shi ruwan sama shine ruwan da yake mai cikakken tsarki wanda masu nazarin kimiyya suke cewa wanda yake da cikakken sol ma'ana abin da yake ake nema a jikin ruwa kowane iri yana nan jikin ruwan sama shine wato ma an tsahura ruwan da ya kasance mai cikakken tsarki sai malai ce da mu kamar tambayar ta aka yi menene ruwa mai cikakken tsarki shi ce alma'u tsahuru ruwan da yake mai cikakken tsarki ma kana zahiran fi nafsihi mutahhiran li ghairihi ma kana zahiran fi nafsihi mutahhiran li ghairihi ma kana zahiran fi nafsihi ruwan da ya kasance akan kansa shi wato tsarka ne ma'ana tsarkakakke ne akan kansa shine ma kana zahiran fi nafsihi ruwan da ya kasance mai tsarki ne akan kansa sannan mutahiran li ghairihi zai mai da wani abu ma mai tsarki sai ka ce ko ashe akwai ruwan da yake akan kansa mai tsarki ne amma ba zai tsarkake wani ba in akwai abin da ake wanke najasa da shi ko ba za ka wanke da wannan ruwan ba saboda ne mai tsarki ne akan kansa amma ba zai mai da wani abu da tsarka ba idan ka samu ruwan da aka jefa masa ganyen shayi mai tsarki ne amma idan akwai abin da aka ce najasa ta taba ka sai ka wanke to ba za ka sa wannan ruwan mai tsarkin da aka ce maka mai tsarki ne ka wanke ba saboda ne mai tsarki ne amma ba cikakken tsarki ba domin ba zai tsarkake wani abu daban ba shi yasa ce da mu mutsahiran daga a wanke shi ba saboda ne ai wani abu ya shige shi ko da dai wannan abun ɗahiri ne to shi yasa sai bamu wannan ta'arifin a dunkule yace alma'u tahuru ruwan da ya kasance mai cikakken sarki ma kana zahiran ce nafsi shine na bara daya wanda ya kasance mai tsarki akan kansa na biyu kuma mutahiran li ghairihi zai tsarkake wani abu daban ma'ana zai tsarkake abinda ba mai tsarki bane ya koma mai tsarki sai ce kama ilbahari wal bi'ri wal madari sai aka ce daga jin wannan malamin ya kware wa harshen larabci sai ya kawo kalmomi guda uku masu amsa amo iri daya kuma ruwan mabambanta ne yace ma kama bahari harfin ra'i ya fito wal bi'ri ra ta fito wal madari ra ta fito kaga akwai gwaninta a ciki wai me yake nufi da wannan kama bahari kamar ruwan kogi duk ruwan da ka same shi a kogi mai tsarki ne shi ne kama bahari an tambayi shugaban halitta ma huwa albaharu ke ce huwa tsahuru ma'uhu alhillu mai tsatu shi ne abin da yake ruwansa mai tsarki ne kuma abin da ya shiga cikinsa ko ya mutu lahiri ne to da haka ake cewa kifi musulmin nama ba a yanka kifi ko ba a yanka shi duk abin da aka ce naman ruwa ne ba sai an yanka ba in ka ga an yanka kifi gunduwa gunduwa ake so a yi masa ba wai dan za a ci ne aka yanka ba a gunduwa gunduwa za a yi masa ko menene naman ruwa wani tambaya ce mala hadan ruwa aka ce hashi ba dai karewa kenan ba albahar kenan ruwan kogi da abin da yake cikin sa dahiri ne amma malam zai mana kaidi nan gaba kaɗan wal bi'iri da ruwan da aka tono shi daga rijiya in dai bari da ruwan da ya sauka daga sama duk bahaushe idan zai magana ta ce haba ai da'i ne da shi kamar ruwan sama za ka ji ɗanɗanonsa daban kuma koya kaɗan saba masa abin wanki sai ya karɓa saboda cikakken son da yake da shi yawwa shine albahari walbi'iri walmatsari da ruwan sama amma sharaɗin da ruwan kogi da ruwan rijiya da ruwan sama za su kasance ɗahuran mai cikakken tsarki yace idza lam yataghayyar shay'un min min min awsajihi salatati idza lam yataghayyar shay'un min awsajihi as-salatati idza lam yataghayyar shay'un idan fa wani abu bai canza ba min autafihi as-salasati daga sikofin da aka san ruwa yana da shi guda uku me sifar ruwa guda uku so wataƙila idan mun ɗan karanta introduction to the science ko za a ce da mu the real water don't have color smell taste in dai ruwa ne na gari wato garauke to za ka ji ba shi da kala ba shi da ɗanɗano ba shi da ƙanshi wani abu na shiga za a gane kana jin zaƙi sukari ne ya shige shi kana jin gishiri gishiri ne ya shiga kana jin ƙanshi turare ne ya shiga kana ganin sa kore wani abu ne ya shiga saboda kalar ruwa ya yake shi kalar ruwa ba shi da kala ba dandano ba kanshi kuma zai dauko wani abu idan za ka ɗauki ruwa ka sa a jan ruba sai ga ya zama ja amma in karba shi da ruba sai ga ya koma ruwan da yake kana sa shi a kore sai ya koma kore kana jefa masa siga sai ya dauki zaki kana jefa masa gishiri sai ya dauki gishiri kana jefa masa kanwa sai ya dauki kanwa uwa shi kenan shi ruwa ya iya aro yana da abin da ake kiri shi assimilation ya ari abu ya mai da shi kansa to in dai ruwa ta kake ne ɗanɗanansa kada ya canza ƙanshinsa kada ya canza kamannin da aka san ruwa da shi kada ya canza shi ne malamin ka gayyar shehun min ausafihin salatati muddin wani abu bai canza ba daga sifofinsa guda uku wahiya ga sunan allaunu launi wa ta'amu da ɗanɗano wa rihu da ƙanshi amma wanda yake da kai kada ya canza a wannan guda uku din nan bima yanfaku anhu galiban bima yanfaku anhu galiban bima yanfaku anhu galiban ma'ana wai ruwan kada ya canza da abin da ba ya da shi a mafi yawan lokuta a mafi yawan lokuta ruwa ba shi da zaki ba shi da ɗanɗanon gishiri ba shi da kanwa ba shi da kamannin tabo ba shi da ƙanshin turare ba shi da wari na fata shi garau yake saboda ne in wani abu ya shige shi to abin da ya rabu da shi ne ya shige shi shi ne jimayan faku anhu galiban da abin da shi ruwan baya da shi a galibi menene zai shiga ruwan yanzu a gane sai malam ya babu labarin abin da muka sani wato na tare ne yake kallabu ne kallaba ne kamar nono nono yana shiga ruwa za a gane sai ce wannan ruwan ko nono ko wani abu mai kama da nono ya shige shi walla akali ko zuma idan ta shiga ruwa ana iya ganewa shine wal akali wal bauli ko fa bawali ne shiga cikin ruwa za a iya gano domin za a ji ne zarnin bawali walla azirati da azira menene azra wani suna ne da larabawa suke ɓoye sunan bayan gida da shi kamar misali ina son zan shiga ban ɗaki ba shi ka faɗi me za ka ka ɓoye abin da za ka yi ɗin a ban ɗaki da Allah ko za a ɗan bani minti ɗaya ina son zan shiga ban ɗaki shi kenan ka ɓoye akwai wani suna da ake ce da shi ba haya wai ma'ana ba a ba da hayarsa shi ne ma'anan ba haya mutum zai shiga ba haya ma'ana zai shiga wajen da ba a ba da har abin da ya dame ni ba wani ce ba na hayar kafin a jima ka da karba babu ba kuma a sayarwa ka ce na saya ajiye mu ba a yi ko aka ce kalmar aziratu da hausa suna ce da shi turoso shine ma'anar bayan gida to kaga in bayan gida ne ya shiga za a gane da warin idan bawali ne ya shiga za a gane da zarnin idan zuma ce ta shiga za a gane da zakin idan nono ne ya shiga za a gane da kamannin shi ta sai malai ba mu abubuwa guda uku da za a gane bambancin shi a wato kala launinsa za a gane ƙanshinsa za a gane ɗanɗanansa yace fa in taghayyara shay'un min awsafihi salasati بما ذكر ونهوه فلا يصح الوضوء منه فإن تغير شيء من أوصافه الثلاثة بما ذكر ونهوه فلا يصح الوضوء منه tunda an ce kada ya canza sai ma ya wato kamar yana karanta zakatanmu ne kamar mai tambaya zai tambaya idan aka samu tantin ba shine psychology din na malamin makaranta kawai yana faɗin abu sai ce ba mamaki mutum ya tambaya a nan so idan ya canza din fa ya za a yi shi ne ce fa in taghayyara shay'un idan wani abu ya canza min awsafihi daga sifofin nan nasa as-salasati guda uku bima zukira da abin nan da muka ambata wa nahwihi kai har ma da wani abu da ma ba wannan ba ka iya tuno wani abu kace abu kaza na iya shiga banda wanda muka ambata din nan yace fala yasuhu minhu fala yasuhu alwudu minhu baya halata ayi alwala da shi ina alwala ibada ce ayi wankan gabbai da yin ibada da wannan ruwan ba za a yi da shi ba walal ghusl haka nan ba za a yi wanka na ibada da shi ba wankan janaba wankan haila wankan nifasi wankan juma'a wankan idi wankan daukan harami duk ba za a yi da shi ba wankan dawa ba za a yi da shi ba domin ko wankan gawa da aka ce a sa sabulu a wanke to kuma ana sa ruwa tsaftatacce a wanke na karshe kuma sai a sa kafur sai a wato ainihin shashafa a jikin mutum to da kaga an wanke shi da sabulu da abin da ya kama da shi kuma an kawo ruwa mai kyau an wanke sabulin an an kore wannan dattin kuma a kawo wanda za a sa kafir a ce a kada a kada a daure jikinsa da shi shi amfanin kafir inda za a bibiyi malamai da suke yin amfani da kafir za a ga wato yana hana saurin jirkitar jikin da babu ba ruhi a jikinsa to shi ne sai malai sai da mu walal husulu haka nan ba za a yi wanka da shi ba walal istinja'u haka nan ba za a yi istinja'i da shi me istinja'i tsarki tsarki na abin da ya fita daga jikin mutum bayan gida ya fita a sa ruwa a wanke to sai ruwan da sifar ta uku bata canza ba bawali ya fita ana son za a wanke a tsarki to sai ruwan da sifofinsa uku bata canza ba maji ya ji ta ana son za a wanke to sai an samu ruwan da sifarsa uku da canza ba mani ya ji ta ana son za a wanke sai an samu wannan ruwan wanda sifa uku da canza ba wadi ya fita ana son za a wanke duk sai an samu ruwan da sifa uku da canza ba aka ce to al'isin ga uke nan tsarki to abin da ya sa ce isin jayya nan abin da ta al'ada a nan abu ta nan wannan abin ke fita duk inda ka ga fitsari ya fita an san kofar fitarsa duk inda ka san bayan gida ya fita an san kofar fitarsa to wani dalili yana iya sawa idan wannan abin ya fita za mu faɗa nan gaba a babin alwala a ce alwala ta warware to amma rigimar idan wani abu ya fito ta wannan kofar kuma ba shi aka saba gani ba misali tsutsa sai ta fito daga duburan mutum wanda ake ce mata ayar ba tsutsa ciki sai ta fito bayan an yi alala ba ka da matsala alalaka tana nan saboda al'ada ba shi ya saba fitowa ba sai dai watakila wajen fitowar in ta fito da ɗan wani abu na ba haya a jikinta to dole a waje ta kafar azzakari sai tsakuwa ta fito Abdullahi tana nan sai dai idan wajen fitowar ta ta fito da daiki to shi kenan to idan ba kuma sai ya fito ba ta nan ba misali sai aka yi mutum operation aka yi mata aiki sai aka yi aiki a duburarsa yanda ba zai iya yin bahaya ba sai aka fito da wata kofa a gefen hakarkarinsa yake yin bahaya ta nan bai kare alwala ba sai dai idan abun a kasan cibiya aiki yake to shi ma za mu zo kansa nan gaba ne ne zaman kansa sai ke cewa da mu ne walal istinja'u haka nan baya halaka a tsarki da shi wannan kalmar wala wala wala din tana haɗa ne da fala ya suhul wudu'u minhu baya halatta ayi azla da shi walal gusul haka nan wanka baya halatta ayi da shi walal istinja'u haka nan tsarki baya halatta ayi da ruwan da ya canza daga sifofin nan nasa guda uku to idan ruwa zai canza wani abu zai shige shi to ɗayan biyu abin da ya shige shi nan ana iya samun ɗahiri ne ya shige shi ko ku abin da ya shige shi nan ana samun najasa ce ta shige shi kar kenan yanzu wani abu bako ya shiga cikin ruwa to wanda ya shiga nan malamai ka ce ɗayan biyu dole sai an samu ɗayan biyu nan ko dai abin nan ne ɗahiri ne ko ba ɗahiri ba ne to shine malam zai ba mu hukuncin ana sai ce wal mutaghayyiru bi zahirin wal mutaghayyiru bi zahirin zahirun ruwan da wal mutaghayyiru bi zahiri ba na kira ba sai na karanta ta da na kira ta arifi ce wal mutaghayyiru bi zahiri eh ruwan da ya canza da shigar wannan abin tsarka to dahiru ruwan dahiri ne sarki ne kamar yaya in sukari ne ya shiga kara masa lifton kawai ka sha abinka idan tafasawa ake za a yi wanka sai yaro ya barin kayan miya da tafi a kai shikenan a ci gaba da aje sanwa saboda ne abin da ya shiga cikin mai tsarki ne shi ma yanzu mai tsarki ne saboda mai adama ana amfani da shi ya halatta ka ci kayan miya ya halatta ka sha siga ya halatta ka sha lifton ya halatta ka yi ka da halatta duk abin da ake na abinci in yi shiga cikin ruwa ba ka da matsala ruwan dai bai canza ya zama najasa ba saboda haka dahiru mai tsarki ne amma gairu dahurin ba zai tsarkake wani abu ba kada ka ce mi komo ruwan lifton din nan da Allah zan wanke fitsarin yaron nan da ya taba jikina ai ruwan lifton ne da aka wanda aka wanke cikin tukunya da shi ne ruwan kan zo ne da aka jika tukunya in dai ba a san wani abu ya shiga wanda ake kyankyani ba shari'a ta da amfani da shi shi yasa ce da mu ta'amalu fil adat za yi amfani da shi cikin al'ada al'adar ku ne shan ruwan shayi al'adar ku ne shan farau farau al'adar ku ne shan ruwan kunu al'adar ku ne shan duk al'adar ku ce to shari'a ta ce wannan al'adar sakamakon ruwan da ya canza da abu tsarka ku yi al'ada da kuka saba da shi shi yasa wani yake ai na kalwa muke da shi ko wani kila sai ka je Saudiya sai ka ni kariyar daya sai aka ba ka lemo na kwalba a kwalba amma har da kwalba da ariyar daya ba a kai lemo ka musu kwalba da ka je ganin da ake sai ka zo Najeriya sai ka mika a baka ruwan lemo aka baka za ka ce malam baka aje mana dafa zubin kwalba ba ko ka zo kwalba ka ajiye mu sanya ba yace haba jifa da dawo daga Saudiya mu a kai idan an saya har da kwalbar to mu a nan al'adar an saya ruwan kawai aka saya wanda kwalba saboda ka ba da al'adar Saudiya zamu maka shari'a bai da al'adar mu zan saboda ka ajiye muku kwalbar su ko kariya ayi shari'a da ne al'ada haka nan akwai al'ada ta adadi akwai shekarun da in ka ce na saya ɗari uku kana nufin naira ɗari uku amma ɗari uku ana maganar dubu ɗari uku ne a wani gudun a wani gudun ɗari uku miliyan ɗari uku ne sun ba za ka je irin na tarawa ka samu filin naira miliyan uku ba ka je gidan da rot kana neman filin naira dubu ɗari uku a sai dai ka tafi inda ake awon igiya so da ka in ka ce na saye shi ɗari uku sai a ga to a al'adar gurin a ina ne shi zai hukunci saboda ana amfani da al'ada ba an taba samun wani wai zai kai ɗaurin aure masallacin mu sai muka ce da shi sai kuɗin liman sai ce ni ba na son wannan bidi a tabu kullum matsalar ku kenan wai kuɗin liman kuɗin liman ai al'ada ce za ka ce iya al'ada ce wace ka zo da goro ai ta ma al'ada ce amma ka yadda ka zo wace ka buga invitation al'ada ce me yasa ka buga bai ba mu kake wuce shi za ka faɗa mun zai sai suka yi shigar shi gida ba sai ka biya to amma wajen akwai ruwan da aka ce a yanzu mu kuɗin fom ake karɓa in ka ka ɗaurin aure masallaci sai ka yanki fom naira dubu goma za a baka certificate na mare ɗaurin aure ya halatta to amma wannan bai kore waccan al'adar da shari'a bata kore ta ba in an yi wannan yayi in an yi wancan ma yayi so da haka in ka zo da goron al'ada ce abin da shari'a ta sani sadaki to me yasa ake zuwa da goron dan a samu ƙarin ƙarfin shaidar wani ya auri wanki har ma mun ci irin gora tunda muna cin goro har ma mun ci dabina saboda muna cin har ma mun sha alewa ran ɗaurin auren wani na kaiwa yara alewa suka sha aka ce ɗaurin auren wani aka yi ya isa shaida haddi sai ya tashi in ji malamin fiƙihu aka ce an ga wani da wanki sun shiga daki sun kulle sun fito sun ɗebo gas ne sun yi wanka subhanallah wani da mana tace aka ce a daura auren sa ai na kaji yace na ji ana kada ganga na tambaya me yasa aka ce ai bikin wani daurin auren wani aka yi gangar ma shaida ce eh shaida ce shaida sai ta karba haddi ce sauka tunda an ji shaidan an taɓa yin daurin auren sa da ita to kaga ashe wato ita al'ada sau da yawa in ka ji shari'a ta kori al'ada sai idan al'adar ba ta da kyau amma idan al'ada ce mai kyau shari'a ba ta kora kyale mutane suke akan al'ada yanzu in ka ce kana son ka je ƙasar da kowace ƙasa magana akan addini amma ka je sai irin wannan rigar ba su da sai dai ka dawo Najeriya ka saya saboda me al'adar mu ce to shari'a ta kula ba ta kula ba sai in sa a bata lafiya lafiya in ka ce a sai na sa irin kayan ƙasa kaza ka kallafa mu to shine malik ya cewa yusa amalu fil adati za a iya amfani da wannan ruwan cikin al'ada wala yusta'malu fil ibadat amma ba za a yi amfani da ruwan a cikin ibada ba saboda ne abin da ya shiga cikin ruwan ɗafiri ne za a yi mu'amala da shi amma ba za a yi ibada da shi ba wataƙila zai sake karanto mana zakatanmu wataƙila wani ya tambaya sai to malam inda a ce ruwan da ya shiga wato abin da ya shiga cikin ruwan mai najasa ne shi kuma ya zami da shi sai ce wal mutazayyiru bin najisi najisun ruwan da ya canza shine almutaghayyir ruwan da ya canza bin najisi saboda najasa ta shige ki najisun shi ma ruwan ya zama najasa to da ku ya daga ya zama najasa la yusta'malu fi shay'in min al'adati wala fi shay'in min al'ibadati la yusta'malu في شيء من العادات ولا في شيء من العبادات لا يستعمل بذايا amfani da wannan ruwan ba ko a ce ba za a aiwatar da ruwan ba sai malaka ce kalmar ta yi nauyi gare ka ce ba za a yi amfani da ruwan ba shine la yusta'malu fi shay'in min al'adati cikin wani abu komai kankanta na ibada na al'ada menene mafi abu kankanta na al'ada dan danko ya taba ka da Allah ne ko ruwan nan uwanki kaga danko ai ba a ce sai ka wuce kai ibada ba ko a al'ada ce sai in ka dan ji danko hankalinka ba zai kwanta ba sai ka ji hadin ba dadi kullum to sai ka sa ruwa ka wanke ko baka wanke ba kai sallah sallah ta yi dankon siga ne to ashe in haka haka ta taba ka wato ya same ka to ba za ka sa ruwan da ya jirkita da najasa ka wanke wannan dankon ba wala fi shay'in min al-ibadati haka nan ba za ya amfani da shi cikin wani abu na ibada ba misali sai aka ce maka idan najasa ta taba ka ka wanke wannan wanke ne sai ai ibada ce to ba za ka wannan ibada da shi ba saboda ne ai ruwan shi kansa najasa ne me yasa da bana dafa saboda abu ne nasa ta shige shi kirikiri an ga kwata a ciki kirikiri an ga bawali ya diga kirikiri an ga tarzan ba haya a ciki a a ba ba na gani ba ai tukunya ce guda ake dafa abin da za a ci sai shirwa ta ɗauko tsokan nama mushe sai ta sake da sai tukunya tana buɗe sai ya shiga ciki ya lalata abin da ke ciki kuma ya lalata tukunyar in ta kafa shi sai yau shi ne sharadi tsokan nama guda ɗaya ta shiga cikin tukunyar da ake dafa abinci ko nama zalla ake dafawa tsokan nama kan muke ta shiga ciki ta lalata naman gaba ɗaya kuma ta lalata tukunyar in ta kafa shi amma idan ta kasa ce sai a zubar a sa abun wankewa a wanki aka ce haka nan koko na dima in wani abu mai najasa ya shige shi to ya lalata kokon saboda yana tsoka yawwa sai ma da yake cewa da mu wala yusta'malu fil ibadati ba za ya amfani da shi a cikin ibadati aha wala fi shay'in ku min al ibadati yace wa idza taghayyara bima huwa min qararihi wa idza taghayyara bima huwa min qararihi wai kamar tambaya yake take ana wai me karatu me jin karatu yana tambaya to idan ruwan ya samu canji ya samu jirkita launi ko kaifi ko kama ko dan nan ya canza amma bima huwa min qararihi haka kasar gurin take gurin jarkata ce sai aka tono ruwan jawur a nan ake tono kanwa sai aka tono ruwan ɗanɗanon kanwa a nan ake tono kwalli sai aka tono ruwan baki kaga menene ya canza ruwan nan yanayin ƙasar da ruwan yake a kanta sai su kaga ruwa kenan ya canza amma da ne da ƙasar da ruwan ya tabbata a ciki to wannan hukunci yake so ware mana anan shine wa idza ta gayyara idan ruwan ya canza bima huwa min qarari da abin da yake inda ruwan ya tabbata ne yasa ruwan ya zama haka akwai waɗansu duwatsu a mambila ruwan yana farara amma idan ka je gaba ka tare shi kaɗan sai ga ruwan baki baka da matsala ai inda ruwan yake garawa ne ya zama haka shi yasa ruwan ya zama haka baka da matsala shi yasa ce wa idza tagayyara bima huwa min qararihi idan ruwan ya canza sakamakon inda ruwan ya tabbata a gurin ne yasa kalar take haka ko ɗanɗanon yake haka ko kamannin yake haka ko ƙanshin yake haka katturaji kaman turbaya ƙasa aka tono ƙasar gurin baka irin aka tono ruwan baki wal milhi ko gishiri aka tono inda ake tonan gishiri aka tono ruwa mai kama da ɗanɗanon gishiri wan nurati ko kwafarar wuta da hausa muna ce mata koya koda kenan ko wata aba ce mai kama da koda ana ce mata koya wato in ta shiga cikin ruwa a kasa ake haƙota idan aka haƙo ruwa a gurin haka za a ga ruwan yana kama da ruwan koya aw bima tawallada minhu ko ku ba haka aka haƙo shi ba bari a ce kamanninsa ƙanshinsa ɗanɗanansa ya canza a da aka tono shi kalau amma sai wani abu ya fito kuma akan ruwan shine bai ma tawalla da minhu ko ku abin da ya haifi daga jikin ruwan menene yake haifar da kainuwa wani iri ne a ruwa sunan irin irin kainuwa menene yake haifar da bado wani iri ne a cikin ruwa ake samun irin sunansa irin bado to kaga ba wanda yake zuwa ya shuka bado akan ruwa ba wanda yake zai shika kainuwa akan ruwa a'a ruwan ne yake fitar da ita yake fitar da bado yake fitar da kainuwa yake fitar da kasalla wannan kasuwar ciyawa take hana manoma aiki to kaga sai ruwa ya canza bai ma tawallada minhu sakamakon abin da yake haifuwa daga jikin ruwan sai yake kasu guligi kamar kainuwa din idan kai nuwa ta fito akan ruwa to in ka ɗebo ruwan ka san fito haka ruwan ya canza a kamanni ka san sana za ka ji san sanin ya canza wannan duk ba matsala a shari'a ba fa al'ada ba a shari'a shari'a ta ce ba komai sai dai ka ci kas malami ba zan iya ba akai ne ba za ka yi amma da za ka shari'a ba ta hana ka ba au bi dulil mukufi au bi dulil mukufi ko ku saboda tsawon zama ruwan ya daɗe a gurin baya garawa to in ajima zai yi gasa kuka daɗewa ruwa a ƙasa ba garawa yake ba yana fitar da gasa kuka to kaga kainuwa ta fito gasa kuka ya fito sakamakon ne shi wannan daga cikin ruwan ya haihu shi kuma wannan wato ita ma kainuwa daga ruwan ta haihu amma waɗancan ruwan ne ake tono shi inda ƙasar take kamannin haka nan yace fa innahu la yadurru wannan duk ba zai cutar ya hana ibada ba wa yusta'malu fil adati wal ibadati za a yi amfani da shi fil adati cikin al'adu kana neman ruwan girki sai ka je ka ture kainuwa sai ka ɗebo za ka je a girka kana san ruwan sha ka ture bado ka ɗebo ruwan ka sha baka da matsala kana san ruwan kai amfani da shi ka tafasa kai wanka da shi a wato kai wanka da shi ka ture gansa kukan ka ɗebo ruwan ka je a tafasa a maka wato a dafa maka ruwan haka kai wanka da shi in ma za ka yi haka nan ba matsala al'ada kenan wal ibadati haka nan za ka yi amfani da shi a cikin ibada kana son za ka yi alwala ka yi fitsari kana son za ka yi dahara ka yi bayan gida kana za ka yi dahara rigarka da jasa ta taba a wajen a garin yanka jini ya taba rigar kana son ka wanke ka kamfaci ruwan da kai ruwa ta fito a kai in shi ne a gaban ka kai amfani da shi wato shari'a ya uwa tana fa da sauki tana da sassauci wataƙila da karatun namu zai yi nisa ba ana magana hukuncin kare ba in yi sha ruwa ya rage me za a yi a zubar ko a zubar da ruwan a wanke ƙwarar sau nawa sau bakwai a sa turbaya ko sabulu a shuda a ɗaya daga cikin wannan guda bakwai din to karen da ya sha ruwa ya rage babu wani ruwa sai wannan ruwan a zubar da shi a taimama ga lokacin sallah yayi ko ku a yi alwala da shi ya fa a taimama da imamu zuhuri da hasan da basari suka tattauna sai shi imamu zuhuri ce ni a fatawata a yi amfani da ruwan ya fa a yi taimama hasan al-basari ce ce haza huwa al-fiqhu bi aini wani shine dan daga iya fiqhu mu abin da muka sani ana ana zubarwa ne kawai in fatawar mu zaka dauka sai dai a taimama ashe akwai wata fatawa da take ayi alwala da shi ya fa ayi taimama ruwan fa da kare shi ya rage alaga ta malam aijiya kuma wannan shari'a ba aijiya bane ba aijiya bane idan muna son karatu ina zamu gano kuma sahih bukhari cikin hukuncin gashi wato ruwan wato ruwan da gashi ya zuba karshen wannan babu za ga wannan masala ashe kare ya sha ruwa ya rage a shari'a zubarwa ake a wanke kwariyar a sassaucin shari'a kuma idan babu wani ruwan sai wannan a yi alwala da shi ya ba a taimama tun da ita ce ma in ba ruwa ne ake yin alwala ake taimama ko kuma ga ruwan ba zai isa ba ko ga ruwan ana jin tsoron in an tafi neman su za a samu halaka ko za a fara dukiya aka ce a taimama to ga ruwan duk babu wannan amma matsalar ruwan kadai matsala ɗaya ce kare ne ya sha rage ba a zubar ba kuma ga shi babu ruwan sai wannan kuma ga lokacin sallah yayi to karku ka karku cewa ku alwala da shi ki sallah yayi haka shari'a take so to shi yasa shari'a tana da saukin al'amura in kaga mutum ya shiga wahala a addini bai yi malamai bane ai daga yabu malamai zai ga ake addinin sauki ne da shi ba wahala cikin addini ma yuridu Allah liyaj'ala lakum dinin min harj Allah baya san ku wahala shi za ka ce idan kana tafiya ka nemi abin da za ka fi ka rasa yunwa za ta halaka ka sai ka ga mushe ka gyara ka huyauta ka gasa ka barbada masa gishiri da ka suka koshi kai gyatsa ka ma gasa wani ka sa a jaka kai gaba idan ka je ka wadata ka ga abincin da ba mushe ba kai haka ka binne ko idan akwai karnuka ka miƙa musu cinye abin da ya sha aka ce ka tuno shi wai ba a san ka halakar da kanka ne ka ci mushen dan ka rayu shar'a ta yarda saboda me saboda saukin addini aka ce har ma mahajjanci da ya riga ya daura harami ga yunwa ta ga labaitar da shi ga guzurinsa ya fari ya farauta ya ci naman farauta ko kai su mushe in ya so ya san yanda yayi kace to mai harami da ake haji fa idan ya farauta fa sai ya biya to ai kayan guzurin ma kayan guzurin ma sun bata sai aka ce shari'a ta yadda ya wadata da mushe maimakon ya wadata da abin farauta saboda me saboda saukin addini to wannan shi ne malaki shi da mu idan ruwan ya canza amma dalilin kasar gurin haka take ko ku ruwan ya canza sakamakon abin da ya fito daga cikin ruwa ko ku ruwan ya canza sakamakon dadewar ruwa a gurin malamai suna bada wani karatu to bari mu karasa idan ruwan ya canza sakamakon dadewar ruwa a wani gurin sai ce fa innahu la yaduru wannan ba zai cutar ba yusta'malu fil adati wal ibadati za ya amfani da shi a cikin al'ada za ya amfani da shi a cikin ibada abin da nake so ce da mu shine kullum ana gwada maka ka tashi daga can ka koma can ka tashi daga wannan garin ka je wancan garin kai hulɗa da mutanen gari kaza ka je hulɗa mutanen gari mutanen gari kaza kana da gogewa ta ilimin da daga irin ya zamanto kai karatun ka gaba daya a Kano sai aka samu ƴaƴanka wani yayi iya secondary kai a Abuja to ya fi wannan wanda ya digiri a Kano wayewar kai saboda wanda ya wannan irin tafiyar ya san yadda ake kwatar kai ya san yadda ake tsini ya san yadda ake tanadi ya san yadda ake kaffa kaffa da abin da ake da shi shi ko nan bai san kawai ba illa kawai abin da ya gani ana kawai iyayen ya tsaya to sai suka kwatanta suka ce misali idan ka samu ruwa ruwan da ba kogin jakara nan ba mun san kogin jakara dai ko rariyar matsayi to kawo ɗin waɗansu gidajen kai tsaye suke tahowa su wannan ruwa zai gara ya ratsa ta tsakiyar kaso kudi ya buga ya tsallaka ta gefen 'yan mota sai ta ce can kwakwaci shi ne dai wannan yake ta garawa in ka je mun jibir shi ne ruwan da suke sha suke wanka suke wanke-wanke suke kawai da shi suke noma rani saboda ne garawar da ruwan yake a ƙasa ya wanke kansa da kansa suka ce ba ka ganin ruwa in yana zaune yana yin datti amma idan yana tafiya yana gyara kansa da kansa to haka duk mutumin da aka ce wajen neman karatu wajen neman ilimi sai da ya tafiye tafiye ya sami ilimin wayewar kan ba ɗaya ba ce da wanda ya samu karatun ruwa kawai a zaune da Allah idan ruwa zauna shi kaɗai baya motsawa zai gansa kuka in an jima sai ya tsatsa in a duro yake sai ya tsatsa a zaman ruwa a buɗe yake nan yana lalata ruwa amma barin ruwa ya gara ya tafi da kansa yana wanke ruwa to shi yasa malamai na kirki na da idan ɗanka ya taso sai ka sai kai dan wani kaddu wata jiya je wo karatu sai ya san giban karatu ya san yadda ake mu'amala amma idan a gaban ka kawai bai san ya ake mu'amala ba saboda ne ai bai gara ya samu wayewar kai ba abu ɗaya kawai yake gansa kuka da ne da tsaba to shi yasa malamai suka ce shi ruwan da ya kasance yana zaune a buɗe ya zahiri ne a iya amfani shi cikin ibada a iya amfani da shi a cikin wato ainihin al'ada sai malami ce ga wata tambayar kamar yana sake wato shi daɗin wani littafin wato kamar yana karanta zuciyar mai sauraro ne wataƙila yanzu haka wata tambaya ta faɗo a zuciyar mutane akan wannan karatun to amma a nan sai na ɗauke mana wani fa'ili na haɗa shi da ɗan'uwansa zan karanta ku gani ɗauko fa'ilin in haɗa shi mu duba mu gani bari in karanta yadda ya kawo sannan faɗi yadda nake son mu haɗa karatun ya ce wa iza waƙa fil ma'il qalili ka aniyatil wudu'i للمتوضئ وآنية الغسل للمغتسل نجاسة ولم تغيره فإنه يصح التطهير به هكما عليه كاو to sai a ɗauki wata kalma kai da can sama sai ka ce wa iza waqa waccan kalmar ta najasatun da muka ce wa iza waqa fil ma'il qalili ka aniyatil wudu'i lil mutawaddi wa aniyatil ghusli lil mutawaddi najasatun to wannan kalmar najasatun sai ka dauke ta sai ka kai ta can sama sai ka ce wa iza waqa najasatun idan najasa ta shiga shikenan fil ma'il qalili cikin ruwa kankani ka aniyatul wudu'i lil mutawaddi kamar ƙwaryar alwala ga mai sanyin alwala da ta saka kankanuwa ta fada cikin ruwa kankani kamar ta fada cikin ƙwaryar alwala ga mai sanyin alwala wa aniyatul ghusli lil mughtasili ko ko da ta fada cikin ruwa kankani kamar ƙwaryar wanka ga mai yin wanka mun faɗi kalmar da ta saka da zuwa sai mu cire ta yanzu sai mu ce walam tuka yi amma da ta shigan bata canza ruwan ba kanshin sa bai canza ba kamannin sa bai canza ba dandano bai canza ba saboda bi saboda kankantar najasar yake fa innahu yasihu tabahiru bihi ya halaka ana iya yin tsarki da shi ya halaka ana yin tsarki da shi lakin yukrahu amma fa akwai karhanci malam ne karhanci kyama shine karhanci a awwali shi karhanci yana tsakanin shine na uku misali a ce abu kaza wajibi ne abu kaza haramun ne abu kaza mutahaddi ne ko abu kaza makaruhi menene wajibi abin da idan mutum bai ba ake sa ake masa hukuma ake masa azaba ya ki yin sallah ya ki yin azumi ya ki yin zakka ya ki yin aikin haji ya ki bin iyaye wajibi ne ya ki zai sai hada da azaba haramun ku shine abin da idan mutum ya aikata zai hada da azaba an hana shi sata an hana shi shan barasa an hana shi zina an hana shi kaza to duk wani abin da aka hana haramun ne to wannan abin da aka ce wajibi idan kai da lada in ka iya akwai alhaki a kusa da shi a sami abin da ake ce shi mustahabbi an so a kusa da shi sai a samu mustahabbi an so ma'ana da za ka yi da lada da ba kai ba babu alhaki to shi kuma haramu da aka ce idan ka aikata da alhaki idan ka kiyaye shi akwai lada shi kuma ka ruhi shi ne idan ka kiyaye shi akwai lada amma idan ka aka kama ba a yanki shi ne makaruni sai a samu na tsakiya mubahi halak ko ka yi ko karka yi ba lada ba a yanki kamar me zama akan kujera ko zama a ƙasa in zama akan kujera sai ne ba matsala in ka ji ka zauna akan kujera a ƙasa sai ne shi ke nan ɗaya ne ka zauna akan shimfiɗa ko ka zauna akan rairayi halak ne mubahi ne to kaga ashe kenan sai malam yake amma fa idan akwai wani ruwan ba wannan ba ba wanda najasa kankanuwa ta shiga ba to an karhanta idan ku babu wani ruwan sai shi karhancin ya tashi shine lakinnahu yuqrahu sai dai an karhanta idza wujida ghayruhu idan an sami wani ruwan da najasar bata fada ta shiga ba amma najasar sai kankanwa sai mu tashi kan wal ma'ul musta'mal fil wudu'i nan za mu tashi insha Allah a sati ne zuwa alhamdulillah Allah ya sa muna raye amin amin amin sai ne addu'a ku na'am to eh to kun ji wai bitar da muka haɗu muka yi da ku yanzu kun san na ce ba karatu zan koya muku bitar za mu haɗu ne a bitar da muka yanzu a cikin maudu'in da muka yi akwai mai tambaya amma fa ina tsoron tambaya fa ina tsoron tambaya eh haka imamu shafi yake wa zuqutu miraratal ashiya'i durran wa ma shawna amaru min alqur'ani yace na dan rawa masu daki amma ba ta mutan auni yake da dakin kai tambaya mutum kullun sai karanta fatiha wajen sau goma sha bakwai kullun a cikin sallolinsa amma ka ce malam muna tambaya akan fatiha sai ka ji gaban ka yayi ran kuma za a tambaya a fatiha yawwa wa alaikum assalam eh da cikin addini ba da cikin shari'a ma al'ada tana shiga ai shi ne muka ce al'ada mai kyau eh ai mun ce ko ba a raba ba yayi amma da aka kawo bai bata auren ba da al'ada ta gindaya in an zo ɗan ɓarimu al'adar mu ana raba abu kaza to wanne raba bai sa auren ya ɓaci ba haka ne ba wajibi ba ne ai mun faɗa a karatu muka ce ko ba a zo da shi ba yayi inda wajibi ne a zo da shi an zo da shi Eh. a dama ai ba maganin ta kuɗi amma dai duk wani sauti da zai alamta wannan biki ne ko daurin auren wani da wanta ne wannan yana sauke haddi eh yana sauke haddi kwarai kuwa a hikima ce ta malamai hikima ce ta malamai karin magana ne eh kwarai kuwa na'am sai ka yi amma za ka wanke fuska da shigo za ka wanke fuska za ka kuskura baki a riga malam ba za ka tsallake ba kware da gaske eh sai ba sa wace a kuskure kware kuwa ayyuba da ce na? duk abin da shari'a ta haramta wajen ci idan mutum ya ga zai halaka ya halaka in ya yi matakai za a halaka har abin da ba a ci shari'a in dai ba zai in dai ba za a ci a dafa amin amin to makaranta fatiha da salatul fatihi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta harkoki da muke da ayyuka Allah kada ya kyale mu da karfi ko dabarun ba za mu iya ba Allah ya iya mana da iyawarsa ya tsaya mana da tsayawarsa ya kula mu da kulawarsa ya riko da hannun ya samu zama nasa Allah ya tsare mu akan hanyoyin ya tsare mu a cikin gidajenmu Allah ya tsare mana addinin mu da imanin mu Allah ya tsare mana mutuncin mu da dukiyar mu Allah ya tsare mana zuriyar mu da iyalin mu Allah ya tsare mana zahirin mu Allah ya tsare mana batinin mu اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك قد دعوناها كما أمرتنا فأجلنا كما وعدتنا إنك لا تقول في الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين